الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعض عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والصمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في القرآن الكريم حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله وبعد هذه الوصية المكررة في كل أسبوع عباد الله ومن ضمن الأخلاق المحمودة هناك القناعة وهي الرضا بالكسمة أو الرضا باليسير من العطاء الترغيب والحث على القناعة جاءت من آي من آي عدة من القرآن الكريم منها قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حياه طيبه فسرها بالقناعه وقال محمد بن كعب فلنحيينه حياه طيبه قال على القناعه وعن الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى قال الحياة الطيبة القناعة وقوله تعالى وأنكوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء إن يغنهم الله من فضله والله واسع أليم وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى الغنى هنا القناعة وقال الكاذن الغنى في هذه الآية القناعة وقوله تبارك وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانئ والمعتر كذلك سكرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الطبري رحمه الله تعالى القانع المكتفي وقال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى القانع جارك الذي يقنع بما بما أعطيه وقال الرازي إمام شمس الدين الفكر الرازي رحمه الله تعالى والفراء واحد من علماء اللغة القانئ هو الذي لا يسأل وقوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال إمام النسبي وفي الآخرة حسنة الحسنة في الآخرة عفوا ومغفرة أو الإكلاس والسنة أو القناعة والشفاعة وقال أبو هيان الأندلسي الحسنة في الدنيا القناعة بالرزق كما قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهيم وقال الرازي النعيم القناعة إن الأبرار لفي نعيم فسرنا النعمة هناك القناعة وإن الفجار لفي جهيم الجهيم هنا الطمع وقال عن النسابوي رحمه الله تعالى النعيم القناعة والتوكل وعن ابن عمر رضي الله عنه أن آه قال قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله تعالى وقال ابن حجر رحمه الله تعالى أن من اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة وأخرج مسلم حديثا في صحيحه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وقال النووي القوت ما سد الرمق والهاجة وقال عليه الصلاة والسلام من أصبح وأمسى آمن أو آمنا في سربه معاف في بدنه عنده قوت يومه كان كمن حيزت له الدنيا بحذافيرها وقال المناوي عنده قوت يومه غذاؤه وإشاؤه أخرج الترمذي وابن ماجه حديثا برواية أبا هريرة رحمه الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني بهؤلاء الكلمات فيعمل بهن فيعمل بهن أو يعلم بما يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله فأخذ يدي فقلت خمسا قال اتق الله أو اتق المهارم تكون أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وآسن إلى جارك تكون مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت الكلب قال ابن عباس رحمه الله تعالى القناعة مال لا نفاد له وقال سعد بن أبي وقاص لابنه يا بني أو يا بني إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة وإنها مال لا ينفت وإياك والطمع فإنه فقر حاضر عباد الله وقال عبد الله بن وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى القناعة الفقه الأكبر على القناعة الفقه الأكبر على القناعة وكف اللسان بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما في القرآن من الآية وذكر الحكيم أقول ما قال إن صوبا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a samai da kasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma Allah ne turo shi da alqur'ani da addinin musulunci bayan nan yayin uwana cikin addinin Allah babu zance mafi gaskiya fiye da alqur'ani mai girma babu shiriya da ta kai shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu shari fiye da abin da kaga ya cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomarsa zuwa gidan wuce Allah ya tsare ina yi wa kaina da kosiciya bayan Allah da jin tsoron Allah mai girma da buwaya domin wannan wasici Allah ya fara yi da kansa cikin alkur'ani mai girma na yi wasici gare ku da wanda suka bace ku cikin ahlul kitab akan ku tsaya kan jin tsoron Allah mai girma da buwaya bayan nan yan uwana masu karamci masu albarka masu daraja da girma iya daga cikin halayya na kwarai ababen godiya al'akalakul fadilatul mahamuda halayya wanda Allah yake son mu aka yake son mu zamto mun ɗabi'antu da su daga cikinsu akwai alƙana'a shi ne wadatar zuci mutum ya yarda da kasan da Allah ya masa ka amince ka gamsu da irin rabon da Allah yanka ya baka imma na dukiya imma na ilimi imma na 'ya'ya imma na mukami da matsayi da dukkan wani harkoki na rayuwa duk abin da Allah ya baka kai da shi ka gamsu wannan shine ake nufi da qana'a yasa larabawa suke cewa hiya rida bil kisma ne ka gamsu ka yadda da kasan da Allah ya yanka ba aw rida bil yasir min rida ko ka yadda da takaitaccen abin da Allah ya sa raban ka ne akwai ayoyi da hadisai masu yawa wanda suke nuni kan wannan ɗabi'a mai kyau daga ciki akwai ayan cikin suratul nahl da Allah ta'ala yake cewa man amila salihan min zakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ta'ala yake cewa duk wanda yayi aikin kwarai namiji ne ko mace iya mai imani Allah zai rayar da shi rayuwa da dada rayuwa mai dadi rayuwa mai kyau kuma Allah ta'ala zai cika masa ladansa sanadiyar kyautata aiki da yi aliyu bin abi talibin Allah ya kara masa yarda da rahama yake cewa hayatan tayyiba sai fassara ta da alqana'a Allah zai raya shi rayuwa mai daɗi mai kyau imam aliyu bin abi talibin sai yake cewa wannan hayatan tayyiba anan alqana'a Allah yake ne muhammad bin ka'ab daya daga cikin magabata yake cewa da Allah ya falanu hiyanin hayatan tayyiba sai ce alqana'a shi ma ya fassara ta da qana'a wadatan zuci imamul hasan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa alhayatu tayyiba huna alqana'a da Allah ya ce zan raya shi rayuwa mai daɗi rayuwa mai albarka shine Allah zai jefa masa qana'a da wadatar zuci wa qawluhu ta'ala Allah ta'ala yake cewa wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un alim Allah yake cewa ku auri al-ayama ko jam'i ne ama ku auri bayi ko jam'i na marayu ku auri marayu ko bayi daga cikinku da salihai daga cikin bayi ku aure su kar ku ji tsoron ba su da shi ko iyayensu ba su da shi in ya kunu fukara idan ku talakawa ne Allah ya ce yi gunhim Allah min fadli Allah zai wadata ku daga fallarsa wallahu wasi'un alim Allah shine mai yalwar ilimi Imam al-Bagawi da shi da Imam al-Khazin suka fassara yughnihim Allah min fadli suka ce al-qana'a al-gina fi hadhihi al-aya al-qana'a Allah zai wadata su daga fallarsa shine Allah zai ba su wadatar zuci duk abin da Allah ya ba su za su gamsu da shi Allah ta'ala iya faɗa cikin suratul hajji ya ƴan uwa masu albarka wal buduna ja'alnaha lakum min sha'irillah lakum fiha khair فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سكرناها لكم وكما كذلك سكرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله تعالى كتاب البدنة بدنة شيني آه الإبل من سنيا مكو راقمي كو راقما من سنيا مكو سو زمتو من شعائر الله daga cikin irin abubuwan da ake raya wani abu da Allah yake so a raya na ibada kamar layya hadaya da sauransu lakum fiha kai akwai alkhairi mai yawa a cikin su a gare ku fazkuru smallahi alaiha sawab duk lokacin da za ku yanka su ko ku soke su ku ambaci sunan Allah shine bismillahi wallahu akbar fa iza wajaba junubuha idan kun kayar da su an yanka su ko an soke an yanka nama an gasa ko an gyara shi fa kulu minha ku ci daga cikin naman inji Allah واطيموا القانع والمؤثر كتشرد على القانع وندي كامل كان سميه وجات زوتي امام الطبري التفسير سيكي تشو على القانع هنا المكتفي وندي غمس كامل كانسا مجاهد بن جبل yake cewa alƙani'a jaraka lazi ya kana bi ma'auti makocinka da ya gamsu ya amince da irin rabon da Allah ya bashi ba mai roƙo ba ba mai rarauka ba ba mai ƙanana maganganu ba fakarun razi shamsuddin da hira imamul farra alƙaniya huwa allazi la yus'al suke cewa alƙaniya da Allah ke cewa ku ciyar da alƙaniya anan shine mutumin da baya tambayar kowa ya kame kansa ya ƴan uwa munasaba ta kawo dabdalayya wanda da yawa daga cikin mutane wanda sun danganci addini hasali ma suna nassaba kansu da ahlus sunna wal jama'a amma sai suna ƙananan murya game da layya wani ya zama munafiki wani ya zama ha'ini wani ya zama dan fowan nayi wani ya zama to mai cin haram akan dole sai ya kukuta ya layya waya saka ba wanda ya ce ka ci haram ka ya layya ba wanda ya faɗa ka zama to mai wadatar zuci imamu anas bin imamu anas ya rawaito hadisi Allah ya masa rahama yake cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da wata layya ta zo sai ya yanka raguna guda biyu ɗaya sai ce wannan ya wannan Allah da Muhammadu da iyalan gidansa ɗaya kuma na al'ummarsa ne wanda bai sami damari ba da yanzu har zuwa tashin alkiyama manzon Allah yayi wannan kamar da Anas dan Malik ya fito da hadisin iya cikin littafin Imam Bukhari daga cikin magabata akwai wanda suke roƙon Allah su ga wannan laye da manzon Allah yayi musu domin tafi kowace laye zama tabbas ko akwai wanda zai laye irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ma'aikin Allah bai ce ka zama munafiki ko mai karamar murya ba ko dan maula ko dan fadanci akan dole sai kai layya ba wanda ya saka kuma mata in kuna jin mu ku zamto kada ku sanyawa i mazajen ku ku karfafe su da ha'inci akan sai sun je sun yi banke banke sun muku layya ku zamto irin matan sahabbai sabon matan sahabbai suna cewa in zaka fita ɗaya daga cikin matan suna cewa idan zaka fita ka ji tsoron Allah kada ka mana haramnan gidan za mu iya haƙura da yunwa amma ba za mu iya haƙura da azaban Allah ba kuma mata akwai gudunmuwar ku da yawa wani lokacin wajen ingiza mazajen ku masu raunin imani akan sai sun yi banka banka da karma karma akan dole sai sun yi layya to Allah ta'ala ya ce ku ciyar da wanda ya kame kansa da yawa wa'ansu ba su samun ikon yin layya amma kame kansu da suka yi sai a zata ma sun yi ana yi layi dan Allah ne dan neman yardar Allah ba dan alfahari ba ba dan a ce nayi bada ba nayi bara nayi bariya ba ma dole sai nayi ba dan haka ake yi ba yasa Allah ta'ala ke cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah da taqwa da yasa kai ita Allah yake bukata kawai ba naman ba ba jinin ba saboda alkani'a shine wanda baya ruku baya tambaya yanzu wani iyaye ya tada hankalin kansa dole sai yayi layya gidan alhaji wane gidan honorable wane ciwacewa ina ne kaza kaza kaza ne duk wannan sa sai yayi layya ba wanda ya saka a matsayinka na ahlus sunna kai riko da al-akhdhu bil asbab duk abin da kake ka ci gaba da yi kasuwa kake ci gaba da yi aiki kake ci gaba da yi manomi ne ci gaba da yi idan Allah ya kafar lansa kai ni'ima ce amma in Allah bai ka baka hakura kar wani ya ji kanka ka tarbiyyantar da 'ya'yanka kar su je waje suna surutu gidanmu ba a yi ba ai ba bai yanka ba ka tarbiyyantar da su ka nuna musu kana'a ka koya musu wadata zuci da 'ya'yanka da iyalinka to wannan shine siffa ta ahlus sunna wal jama'a wajen gamsuwa da rabon da Allah ya bashi Allah ya ba mu ikon iyawa Allah ta'ala shi daga cikin mutane akwai masu cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar imamu nusfi yake cewa hasna fil akhirah yana afwan wa maghfira afwan Allah da gafara awil ikilas wa sunna ko ikilasi wajen aiki da zama akan sunna awil qana'a wa shafa'a ko qana'a da ceto daga Allah Abu Hayyan al-Andalusi yake cewa al-qana'a al-hasana fi dunya al-qana'atu bi rizqi Allah ya baka wadata zuci cikin rabon da Allah ya baka shine Allah ya baka mai kyau a duniya ba tarin kuɗi ba ba girman bukali ba Allah ya gamsar da kai akan abin da ya baka ya wadace ka Allah ta'ala yake cewa innal abrar lafi na'im babu shakka managartan bai suna cikin ni'ima Imam Razi yake cewa an-na'im huna al-qana'a da Allah ce managartan bai suna cikin ni'ima to Allah ya wadata su da qana'a wa innal fujjar lafi jahim hakika fajiran mutane suna cikin jahim sai ya fassara jahimu anan da aqama kwadai mutanen banza suna cikin kwadai da tashi hankali Allah shaburi yake cewa alqana'atu wat tawakkul innal abrar lafi na'im ai suna cikin tawakkali da qana'a Allah ya samu da cikin su Abdullahi dan Umar Allah kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad aflaha man aslama wa rizqan kifafan wa qana'ahu Allah ta'ala hakika ya ci nasara ya samu babban rabo wanda ya miƙa wa Allah wuya ya gamsu da Allah arzikin da Allah ya bashi kuma Allah ya wadata shi da qana'a in ji manzon Allah ya ce wannan ya samu babban rabo Allah ya samu da ciki Imam Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa anna man ittasafa bi tilka sifat duk wanda ya siffanci da wannan siffofin hasala alal matlubihi zai ci karo da abin da yake nema ya samu wa zafara bi marhubihi fi dunya wal akhirah zai ci nasara da cin riba cikin kwaɗayin da yake so ya samu a duniya da lahira muslim ya fito da hadisi Allah ya masa rahama a cikin ingantaccen littafin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allahumma ij'al rizqa ali muhammad kutan manzon Allah ya ce ya Allah ka sanya arzikin gidan muhammadu da iyalansa sallallahu alaihi wasallama ya zamto kutan shine abin da za a nema a biya bukata ba abin da za a tara aji ba bukata ta taso a samu abin da za a yi maganin bukatar kawai manzon Allah iya roƙon Allah ya sanya arzikinsa da iyalansa ya zama wannan shine imamu nawawi yake cewa alqutu ma yasuddu ramq wal haja kutu shine abin da zai toshe ma bukata kana jin yunwa samu abin da zaka ci kana bukatar sutura samu abin da zaka sa baka da lafiya i magani amma kaza i kaza to manzon Allah iya roƙon Allah ya sanya arzikin sa ya zama to irin wannan har ma yake cewa duk wanda ya waye gari ya kai marece iya amintacci a gidansa iya da lafiya a jikinsa iya da abincin da zai ci a wannan yinin to wannan kamar wanda Allah ya tattara mai duniya gaba ɗaya ne ba shi ya bayin Allah muna tana irin wannan hadisan kuwa akan baka da kuɗi ka tada hankalinka ka zamto wani irin mutum imanin kama ya wuce dan kawai baka da kuɗi ga irin abin da ma'aikin Allah yake faɗa ga irin abin da sahabbai suka rayuwa kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Aisha take cewa an shafi kwanaki kwanaki kwanaki da yawa a wannan gidan na annabta babban gida wanda babu irinsa a duniya ba a ɗora tukunya a murhu ba domin babu a gidan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama har ake tambaye ta to akan me kuke rayuwa me kuke ci sai take cewa ina inshu alal aswadai muna rayuwa kan bakakin abubuwa guda biyu so ne a tamrat wal ma muna cin dibino mu sha ruwa kawai shikenan amma a ɗora girki ba samu ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce rayuwa tuno irin wannan zai sama kwanciyar hankali zai sama imani kuma zai sama tawakkali wannan ya uwa shine irin abubuwan da ya kamata kullum mu dinga tunanowa kanmu muna ɗora rayuwar ma irin wannan ma'aikin Allah kisa kamar an tarawa mutum duniya gaba daya shi yasa imamu nawawi yake cewa imamul manawi kai yake cewa giza'uhu wa isha'uhu kutan shine abincin ka na safe da na rana kawai shikenan ko na rana da dare imamu tirmizi da ibnu majah sun fito da hadisin abu hurairah Allah ya masa yadda yake cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa zai ji waɗannan kalmomi daga gare ni ya je ya aiki da su ko ya ɗauke su ya kaiwa wanda zai aiki da su abu hurairar ke cewa ana ya rasulullah gani nan ya ma'aikin Allah abu hurairar ke cewa manzo Allah sai kama hannuna fa uttu kamsan sai ya kirga mun abubuwa guda biyar yake cewa ittaqil mahari ka guji haram duk yadda zaka yi ka kaucewa haram takun a abadan nas sai ka zama to cikin cikin masu yawan ibada cikin mutane duk mai cin halal ibadarsa ta fi karbuwa ya fi tarin samun lada agun Allah yake cewa a bayan ka kaucewa haram za ka zamto mafi bauta cikin mutane wardiya bi ma ka sama Allah lak ka gamsu da irin rabon da Allah ya baka ta kun aganin nas sai ka fi kowa wadata idan ka gamsu rabon da Allah ya baka naka ne sai ka fi kowa wadata domin baka kallon na wani baka leƙen na wani naka ne shine naka ya ci gaba da cewa wa'asin ila jarika takun mu'minan ka kyautata wa makocinka sai ka zama mu'mini ka kaunata wa mutane abinda kake kaunata wa kanka sai ka zama su musulmi na kwarai kar ka yi yawan dariya ka kame harshenka daga dariya da yawa domin yawan dariya iya kashe zuciya haka ma'aikin Allah ya faɗa a Abu Huraira Allah ya kare da shi Abdullahi dan Abbas yake cewa ma'aikin Allah ya ce ba wadata bace tarin dukiya kawai algina ginan nafs wadatar zuciya ita ce arziki Allah Allah ya azurta mu da wannan Abdullahi da Abbas yake cewa alqana'atu malun la nafadala qana'a dukiya ce wanda ba ta karewa duk wanda Allah ya bashi qana'a gamsuwa da rabon da Allah ya bashi to Allah ya mai arzikin da baya karewa Imam Sa'ad bin Abi Waqqas wata rana yake fada wa dansa yake cewa ya baniya iza iza talabatul gina idan zaka roki Allah wadata fa atlibuhu bil qana'a ka roki Allah wadata amma da qana'a ka hada biyu Allah ka ban wadata amma da yarda da gamsuwa da zuciyata fa innaha malu la yunfat domin qana'a wata dukiya ce da ba ta karewa wa iyyaka wat tama yake cewa ina ma ka shedi da kwadayi kar ka zo mai leke leke mai hange hange domin shi kwadayi fakarun hadir talauce wanda ba a rabuwa da shi duk mai kwadayi talaka ne duk dukiyarsa ko ya fi kowa kuɗi inda iya da kwaɗayi bai gamsu da abin da Allah ya bashi ba wallahi talaka ne mabukaci ne ko bashi da kwanciyar hankali Umar dan Abdul Aziz Allah ya masa rahama yake cewa al fiqhul akbar iya daga cikin fahimtar addini mafi girma shine al qana'atu wa kaful lisan mutum ya zama to iya da wadatar zuci kuma iya kame harshen sa wannan ita ce fahimtar addini mafi girma in ji wa in ji Umar dan Abdul Aziz Allah ya masa rahama Imam Ragib al Asfahani yake cewa al faqru arba'a talauci abu hudu ne talauci manya-manyan talauci hudu ne daga ciki sai yake cewa faƙarul hasanati fil akira wa faƙarul alƙana a fil duniya mutum ya samu talaucin rashin aikin lada a lahira hakika ya zama matsayaci wannan Allah kiyaye mu shi yasa manzon Allah yake cewa a tadari mani lufulis kun san waye hasararre wanda je kiyama da sallah da azumi da zakka da waye a duniya kuma ya zalunci wani ya yanci wani a dauladansa a dinga biyan bashi har ya zamto zero ba shi da komai a je ba shi a wuta sai manzo Allah ke cewa wannan shine matsiyaci shine matsiyaci saboda duk wanda ya je lahira ba shi da kyakkyawan aiki wannan shine matsiyaci a lahira Allah ya raba mu da su kuma duk wanda ba shi da kana'a a duniya in ji imamu rajib al-aswani ke ce shine matsiyaci a duniya in dai baka da kana'a matsiyaci ne kai talaka ne baka da komai abu sulaiman ar-ra'a ad-darimi yake cewa inda kauman wa'ansu mutane dalabul gina suna neman wadata suna neman arziki fahasabu annahu fi jam'il mal sai suka dauka arziki shine tarin dukiya ka tara dukiya shine arziki ce ba haka bane ala wa innamal gina hiya qana'a wadata zuciya ita ce arziki kawai Allah ya gamsar da kai game da abin da Allah ya baka Allah ta'ala ya ma kyakkyawan arziki arziki mafi yawa wa min al fawaid qana'a ma yali daga cikin fa'idojin da ake samu a qana'a abu mu da su biyo baya sababun linailil muhabbatillah din mai qana'a zai samu soyayyen Allah in ka gamsu da abin da Allah ya baka ka gode masa Allah zai soka wa in ta'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah ya ce in kun gode min zan ƙara muku wa la in kafartum inna azabi la shadid in kun yi butulci na ba ku kun boye kun danne kun makale Allah ya ce inna azabi la shadid wallahi azabata mai tsanani ce dewa Allah ya muku arziki Allah ya muku rufin asiri amma ba ku gani kuna daga kan kuna kallo wa'ansu wannan butulci ne wa Allah ba daidai ba ne duk abin da Allah ya maka gode wa Allah wani iya na iya fata ya zama kai wani iya ta fata ya zama kai amma kai kare na abin da Allah ya ma baka gamsu ba duk wanda bai gode wa Allah ba zai gode wa azabarsa Allah ya tsare mu yake cewa duk wanda yake da kana'a hakika zai samu soyayyen Allah alamatu kamalul iman duk wanda yake da kana'a iya da alama imaninsa ya cika wuqayatun min al-ghiba wan namima wal hasad duk wanda yake da kana'a ya samu makariya game da giba da namima da hasada duk mai kana'a ba mai hasada bane duk mai kana'a zuciya ba algungumi bane ba annabi bane in dai kana da kana'a Allah zai makariya daga wannan munanan ayyuka sababun lil barka duk wanda yake da kana'a sababi ne na arziki da samun albarkacin abin da Allah ya bashi alkana'a ainul gina wadatar zuciya ita ce ma arzikin kawai ita ce ma wadatar dariqun musil ila janna kana'a hanya ce wanda za ta kai ka zuwa ga aljanna Allah ya samu na kanta mawani'ul kana'a irin abubuwan da suke hana mu zama masu kana'a adamu qira'atul qur'anil karim wa tadabburu ayatihi duk mutumin da baya karanta qur'ani ko baya zama wanda yake karanta alqur'ani baya tadabburin ayoyinsa ba zai samu kana'a ba sai dai jiwansu da ita kawai in dai kayi nesa da qur'ani kayi nesa da karantarwarsa to kayi nesa da kana'a ba kai ba ita abu na biyu da yake haramta kana'a adamu tazakkurul mauti wa daril akhirah duk mutumin da baya tuna mutuwa duk mutumin da baya tuna gidan lahira to ba shi ba kana'a sun yi fofo da ita a na uku al-injimatu fi shawati duniya duk mutumin da ya nitsa a cikin sha'awa-sha'awan duniya shi ma ba shi ba kana'a duk abin da ya fito a zamani sai kai kai ne rushe nan gina nan kai ne canja mota kai ne sutura kai ne canja waya duk abin da ya zo na zamani ba za a barka a baya ba an in gima su bi shawata duniya kayi nutso a cikin kaya da kile-kilen duniya to shi ma wannan bashi baka na dalabu ziyada min kafaya duk wanda Allah ya bayar shi ya wadatu kuma yake neman ƙari yake hangen na wani to shi ma wannan bashi baka na Allah ka arzuta mu da kana'a yayin uwa muna dab da fada goma farko na farkon watan zulhijja malamai suna ta bayani a midiya da sauransu ya zama ta da kira dai kawai amma kowa ya sani ai kwanaki ne masu albarka masu ɗimbin alkhairai mu dage da yawan azumi cikinsu da yawan sadaka da yawan karatun alkur'ani da aiki mai kyau ka linka shi a wannan kwanakin domin su ne afdalul ayyami duniya kamar san Allah ya ce kwanuka wanda suka fi kowane kwanuka tsada da daraja a gun Allah a duniya a wannan kwanukan ake tsaye da arfa a wannan kwanaka ake layya yau manhajin akbar saboda ka muraya su da dukkan ibada da Allah ya hore mana amma wasu su dinga yin azumi kawai su ki yin sadaka su ki yin karatun alkurani su ki yin kiyamun laili to kowa da ibada ta kama shi mai kuɗi ibada ka fazar da kuɗin ka kawai kai sadaka ka yi kyauta talaka yi ne ka yi azumi ka yi rabul fili matashi hazi imaratu madacin qur'ani ka dinga karanta alkurani laila na nahara to kowa da ibada ta dace da shi to saboda ka muraya wannan kwanuka masu albarka da irin abubuwan da Allah ya ba mu dama murayar su da karshe ina kira ga 'yan uwana matasa musamman lokacin siyasa ya zo ko ya kusa kar ku yadda a nuɗe ku da siyasar kuɗi kar ku yadda ku zama to fadawan wani ko 'yan kamu ko masu gina duniyar wani ku rusa lahirar ku a ba ku kayan maye ku sha a ba ku makami ku riƙe inda hankali zai yi aiki a nan shi wanda ya ba ka gwaya ka sha wanda ya maka makami ka rike ina ɗansa yake ɗansa iya cikin tawagar ina ƙaninsa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko yaransa ko ƙanin matarsa iya cikin wannan tawagar to kai ne baka san rayuwarka baka san kai ma ka zama uban wa'ansu masu alfahari da ubansu za ka yi da kan ɗari biyar dubu ɗaya ka lalata da kwakwalwar da tunaninka wannan kira ne ga matasa da yawa ana yaudararsu a ba su abin duniya ɗan kaɗan su ɓata rayuwarsu gaba ɗaya su zama to ba su da wani image din su ya lalace ya zama to ba su da wani kyakkyawan tarihi a duniya saboda ka ina kira duk wanda zaka goyi bayan sa goyi bayan sa dalili me yasa nake son wani dalili kaza kai ra'ayinka na siyasa ba wanda ya hana ka amma ka tabbatar kana da abin da zaka faɗa wa Allah akwai wani hadisi iya cikin imamul littafin imamul bukhari yake cewa mutane uku Allah ba zai kalle su a kiyama ba ba zai yi magana da su ba kuma Allah ba zai tsarkake su ba daga cikin su akwai wanda aka tambaya ya ba da ruwa a sha ya taimaka da ruwa iya da shi ya hana daga cikinsu akwai mai rantsuwa akan kasuwanci da ƙarya shi ma Allah ba zai kalle shi ba Allah ba zai magana da shi ba Allah ba zai tsarkake shi ba daga cikinsu akwai mai bayan goyon bayan shugaba don abin duniya ina goyon bayan ka don ka bani to kana cikin wancan layin ba zan yi ka ba sai ka ban ba wai ina son ka bane dan ka gina addini ka kawo abin da babu a sa abin da muka rasa a kawo abin da ya dami ma kawar da shi ba don wannan ba don abin duniya kawai nake son ka to iya cikin mutane da Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai tsarkake su ba kuma Allah ba zai kalle su kalla rama gobe alkiyama ba saboda ka a kiyaye ina kira da babban murya a kiyaye siyasar kuɗi karka yadda wani ya haukata ka karka yadda wani ya yaudare ka duk abin da yake kauna da kai ƙarya yake yi ya ɗauko ɗan samana suna can suna karatu a jami'o'i kuma sai ku kawai ba ka so kai maka zama uban wani ai alfahari da kai a baka barandami kana yawo a mota ka meko kanka ta windo kana jan sawun kakar ina hankalinka yake wanda kake so ina ɗansa ina ƙanin matarsa ina wansa duk ba sa nan kuma sai kai za a yi ma wannan haukan ya kamata mu kiyaye Allah ya sa mu gane daga karshe akwai katin zaɓe wanda a wannan mimbari babban limami malam albani ya ta kira ga jama'a yi mu ma za mu biyo bayan sa wajen maimaita wannan kira an ce sha bakwai ga wannan wata za a rufe yau ko muna goma da shi saura kwana bakwai duk wanda bai bari shi da iyalansa su ji tsoron Allah su je su yi kun ga wannan makamin kar mu yi wasa da shi wallahi ya fi bindiga a hannunmu ya fi bindiga ka je ka yi katin zaɓe ka riƙe yafi bindiga domin duk wani talaka duk wani mai ƙaunar ci gaba ya ga tasirin katin zaɓe a shekarun baya tun da muka gane wannan kar mu wasa da shi mu riƙe da kyakkyawan niyya sai Allah ya taimake mu kar ka zama ta kaza kaza ni dan wani ba zan yi ba a'a ka yi iya da rana ka yanka da bismillah zai ma aiki zai taimaki addini zai taimaki yan uwanka zai taimaki kasarka kar mu sake akwai layi akwai a'a ka je ka zauna ka yi kakura ka sa iyalanka su yi wannan alkhairi ne kuma duk malamai da sauran shugabanni sun ce sanar da al'umma duk wanda bai bai je yi Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon yi wanda ba su yi ba wanda ba wanda suka yi kuma Allah ya ba mu ikon rike shi da kyau Allah ya ba mu sa shi inda ya dace Allah ka taimake mu ka aga zama akwai alhazamu da suka tafi mu Saudiya daga cikin su akwai babban limamin wannan masallaci malam Adam Muhammad Albani da shi da sauran manya-manyan malaman mu na wannan gari muna musu fatan alkhairi Allah ya kai su lafiya da da su lafiya Allah ya ba su ikon yin aikin haji karbabbiya wanda ma'aikin Allah ke ce alhajil mabrur laysa lahu jazaa'un ila aljanna muna yi wa alhazan jihar a jihar Gombe fatan alkhairi da alhazan Najeriya gaba daya Allah ya kai su lafiya da mana da su lafiya ya ba su ikon aikin haji karbabbe Allah ta'ala ya ba su ikon yin addu'o'i kuma Allah karba addu'o'i su ya Allah ina ƙara tunatar da mu a ranar tara ga wata ne kamawa akwai azumi wanda shine azumin da suna wini arfa mu kuma nan muna musharaka da su wajen azumi Allah ya ba mu iko yi kuma Allah ya karba mana dukkan bukatun Allah ka biya mana wannan da mun ta Allah ka sanya mata albarka duk abin da yafi karfin mu Allah ka fi karfin sa dukkan bukatun mu Allah ka biya mana suna alkhairi Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka azurta mu da arziki da wadatar zuciya ya Allah ka taimake mu ka agaza mana marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ba mu ikon yi ma da'a da ita ya Allah Allah ka taimake mu ka agaza mana wannan gari namu Allah ka sa masa albarka da sauran garuruwan musulmai gaba daya duk abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamkumullah